نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الحيض للتافن هيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da haila hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adama wai me kenan wannan abu ne da Allah ya wajabta ma ɗan adam mata ko matan ɗan adam ko wa qala ba'duhum kana awwalu ma ursila al-hayd ala bani isra'ila wa hadithu nabi sallallahu alaihi wasallam aula a cikin buhari muna karanta ayi mun magana aka ce banu isra'ila ne suka kirkiro iyayi da su tashi su hausa sai su sa takalmi mai tsawo sai su hausa na tafiya don a ta ganin su sai aka sallata sai aka sauka musu da haila kuma ganganu da malamai kenan amma malam ce wata hikima yace abinda manzo Allah ce haza shay'un katabahu Allahu ala banati adama wai me kenan menene wannan haza shay'un katabahu Allahu ala banati adama to ashe ba bani Isra'ila ba da kansu faru ne to sai mala ya ce wa qaulun nabiyyi wa hadisun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama aula mana duk sa'an da ka faɗi wani abu an faɗa da u kullu qaulin inda qauli muhammad sallallahu alaihi wasallama fama aminu fi dinihi ka mughamire ai ce kun guda abubuwa guda uku ne ko hudu suke su ne za su kautar da kai daga daga bata ko fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum duk wani abin da aka faɗa bayan jibrilu ya zai wannan an gama manzo Allah ya tafi karka bata lokacin ka wallahi karka bata lokacin komen girman geman mutu wanda ya faɗa su ma haka suka fitinu haka aka fitinar da su ya zama musu jiki kuma karshen abin duk wallahi tallahi neman duniya an fahimta ala hal ballagt ala hal ballagt ala hal ballagt Allahumma fashhad bayan wannan kuma sai manzo Allah ya dawo kuma yana yana sanar da wani addini wata shari'a hankali zai dauki wannan me na uku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam zaka manya manya mutane da gebe da kamala da kaman kamala da kaman kamala da kuma komai ba komai bane wallahi shedan ne shaidan ya bi annabi adama cikin aljanna zai je batar da shi wane ne kuma zai ce shi yafi karfin shaidan wai zai ce shi yafi karfin shaidan matsala ce wannan ya gina kan wannan wannan ya gina kan wannan sai aka zo aka gina aka mai da shi wurin abin samun duniya ina so shi sa iya ƴaƴana khalifa khalifa khalifa khalifa ba haka bane ba wannan yanzu in kana da kudi sai a baka khalifa in baka da kudi komin komin ilimin tarikan ka ba za ka samu khalifa ba yadda za a yi wanda ya baka halifan shi ma wai uban shi ya bashi uban shi waye bashi ya cewa eh waye bashi halifa eh إن الذين خدموني نالوا مرادهم سعادة ومالا من عاش شاهدا إيانا ومن مات يفوز وذاك كل الزمن ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بوتان إذ محل الشاهد إذ أنني خليفة التجاني موهبة من سيد الأدنان sai ya ɗaure shi kuma man shakka fi za wa ara wa asma'u min haisu la yaral fata wa yasma'u mahallu shahid shine iz annani khalifatu tijani waye bani mauhibatun min sayyidil adnani mauhibatun min ahmadil adnani wane ne sayyidul adnani wai manzo Allah ya bashi ya zama khalifan shehu tijani babu taharimi ghishiyanil ha'idi malam da ya fara shi nashi kitabul haib sai ya fara da hukunci saboda abin da ake nema shine hukuncin shari'a a kanka hukuncin shari'a akan mai hailan hukuncin shari'a akan mijin mai hailan hukuncin shari'a akan su biyu baki ɗaya sai da aka nuna maka baki ɗaya saboda ka guje saboda ka bi shari'a ko babu taharimi ghishiyanil ha'idi babin da yazo na haramun ne haramcin mutum ya sadu da mace mai haila matarsa tana haila qala Allah ta'ala sai ma da yace Allah madaukakin sarki yace fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna kuni saci mata suna haila kada ku kusance su har sai sun tsarkaka kaga yanzu abinda malai ya kawo ya fita cikin al-yawma akmaltu lakum dinakum ya fita cikin ala hal ballag ya fita cikin fa innahu jibrilu atakum ya alimu dinakum duk bai fito duk wani abin da yazo bayan wannan karka bata lokacin ka ya'ni hatta yanqati udamahunna wa ya har sai jinin ya yanki fa idza tatahharna in suka tsarkaka ay yani ightasalna fa'tuhunna min haythu amarakumullahu ku zakke musu ta inda Allah ya ce ku zakke inda aka hane ku lokacin haila din nan to ku zakke musu a wannan wajen kadai qala ibn abbas min haythu amarakum an ta'taziluhunna inda aka ce aka umurce ku aka ce ku nisace su din qala mujahidun umiru an ya'tu min haythu nuhu aka ce su zakke musu ta inda aka hana su din dama nan ne ya zama halal haramcin shi ne lokacin haila kaɗai to sannan sai zai ce maka wal haidu wal mahidu huwa sailanu dami fi waqtin ma'lumi haila shine kwararo zuban jini a cikin lokaci sananne to sai ce fa in qila lima qala huwa azan ina mana huwa azan eh cuta kazanta cuta ko da kazanta ko to sai suka ce to kowa ya san haila cuta ko kazanta ne to me yasa kuma Allah ce huwa azan me yasa Allah ce huwa azan kul huwa azan wa huwa mimma la yushakku fi la yashukku fihi ahad ai ba wanda ke shakkan cewa haila cuta ce ko kuwa a'a kazanta to me yasa kuma Allah ce huwa azan Allah ya faɗa tasilul hasil ne ko ko akwai ma'ana tasilul hasil ka maimaita abin da yake ba abin da ya karo a ciki maganar da kai baka kare mu da komai ba sai ka maimaita abin da ka faɗa da ko abin da aka faɗa tasilul hasil kenan an fahimta haka ne ko ko a'a cewa kul huwa azan akwai ma'ana da ake iya cirewa a cikin fadar shi huwa azan din akwai ma'ana akwai ma'ana eh wace irin ma'ana azanci fa ba zai yi to haka azanci ne azanci ka kawo azanci ko ijtihadi kara a danne mishi haƙe shi ma ya isa ijtihadi ko qila al-adha huwa al-makruhu alladhi laysa bi shadidin jiddan wai cewa azan din nan abu ne da yake ba wai ana abu ne mai tsanani kazanta mai tsanani ko cuta mai tsanani da za a guje ta a kyamace ta ba me yasa sai ce ai Allah ya ce lan yadurrukum illa aza wai me kenan kadan cutar kadan ce abin da ke tare da din in kazanta ce kadan ne in kadan kadan ce in kuma cuta ce kadan ce ba abu ne da zai sa a kyamace ta a hantare ta abin din ya fahimta ka janye al'aza huwa al-makruhu allazi laysa bi shadidin jiddan an fahimta zamu ga duk abin da ya kawo hujjoji kan wannan abin wa qawluhu in kana bikum adan min matarin adan min matarin ko fal ma'ana annahu adan yasirun ya'tazilu mawdi'ahu la ghayra cuta ce kaɗan ko kazanta ce kaɗan inda yake fitowan kadai aka ce ka kaurace ma ba duk jikinta ba a ce duk jikinta kana da daman ka mori jikinta ba inda jinin ya fito aka ce ka kaurace masa cewa azan akwai ma'ana akwai ƙarin bayani kenan ko ko a'a an maimaita abin da aka sani ne akwai ƙarin bayani ko saboda gashi ya kawo azan min matsari kaza kaza ne وقوله إن كان بكم أذى من مطر فالمعنى أنه أذى يسير يعتزل موضعه لا غير inda jinin ke fita kaɗai aka ce ka kaurace masa ba jikinta tun daga kanta har zuwa tafin kafarta ba wala ya ta'adda ila sa'ir badaniha fatujtanabu wa tukhraju min albuyuti wannan kazantan ko cutar baya shige inda yake fitowa din balle a ce a kyamace ta ko a ce kaza kaza kaza kaza ka fi'ilil yahudi wal majusi kaman yadda yahudawa suke yi mace ta fara haila ba wai abincinta ba ma ba za a zauna gida guda da ita ba gida ɗaya da ita ba ba a zama gida da ita balle ɗaki ɗaya da ita balle balle shekara ɗaya an fahimta kullu huwa azan suka ce to ai kowa ya san azan cuta ce ko kazanta to me yasa Allah ya faɗa an za an ji abin da yasa Allah ya faɗa ko don a nuna kazantan ko cutan ba wanda kankane ne kuma wajen kadai قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر ابن محمد الطاهري السهلي قال أخبرنا أبو محمد الحسن ابن محمد ابن حليم قال حدثنا حدثنا أبو, أبو الموجه محمد بن عمرو ابن الموجه قال أخبرنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال يتي كانت اليهود إذا هاذت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت يهودا sun kasance in mata su mace cikin su tayi haila ba za a ci abinci da ita ba ba za a ta dafa abinci a ci ba ba ma za a tarayya da ita a gida guda ba balle daki ɗaya balle shimfiɗa ɗaya ba ta zama abin kyankyami an kyamace ta kenan فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم sai sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu subhanahu wataala sai Allah ya saukar da aya wa yas'alunaka anil mahid suna tambayanka dangane da haila qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah فبلغ ذلك اليهود سي يهودا suka samu labari فقالوا منزل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي افعلوا كل شيء الا الجماع افعلوا كل شيء الا الجماع ma'ana ku yi mu'amala da mace tana haila za ka yi mu'amala da za ta rufa maka abinci ka ci za ku kwanta shimfiɗa ɗaya akan menene ɗai ku mayafi ɗaya tun daga jikinta tun daga tsakar kanta har tafin kafarta zaka zaka zaka zaka shafa ka ji dadi sai dai inda aka haramta maka kadai shine inda jinin ke fita illa aljima'a if'alu kull shay'in illa aljima'a ina mana if'alu kull shay'in illa aljima'a komai za yi dai ta jin dadi tun da saboda mace tun daga tsakar kanta har tafin kafarta wajen jin dadin mijinta ne an fahimta fa balaga zalika alyahud fa qalu sai yahuda suka samu wannan labari abinda manzon Allah ya faɗa sai suka ce ma yuridu hadhar rajul ayyada alana shay'an illa khalafana fihi ai wannan duk abin da muke yi sai ya saba mana baya son yi musharaka da mu a cikin komai faja'a abbad ibn bishr wa usayd ibn hudayr fa qala sai wani sahabbai guda biyu suka zo sai suka ce ya rasulullah ala nujami'uhunna an ce mu yi komai da su ba za mu sadu da su ba fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shiru bai ce komai ba hatta zananna annahu wajada alaihi ma sai muka zaci cewa tambayan da suka yi din nan sun shishige manzo Allah ya fishi da su fa kharaja min indihi shi suka fita suka kama hanya za su tafi fastaqbalatuhuma hadiyatun min labanin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna fita shi suka hadu daga kyauta an kama manzo Allah kyauta na nono da madarar abin nan fa ba asad fi atharihima fasaqahu ma sai ce wayannan mutane guda biyu da suka fita ku je ku ba su su sha manzon Allah ya fahimci suna bukata ko suna jin yunwa ko menene sallallahu alaihi wasallam isa ka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim to shi yasa duk mu'mini yana Allah Allah ya ji mai manzon Allah ya ce shi ya aiki da shi an fahimta fa'arafa annahu lam yajid alaihi ma shi suka san ashe ba fushi manzon Allah ya da su ba ya dai shiru ne wa akhbarana Umar ibn Abdul Aziz qala akhbarana Al-Qasim ibn Ja'far qala akhbarana Abu Ali al-Lu'lu'i qala haddathana Abu Dawud qala haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Hammad bi hadha wa qala yatajami'uhunna fil buyuti wasna'u kulla shay'in ghayra nikahi ku zauna da su tare gida gida daya daki daya kan shafida daya ku yi komai da komai ku yi hira ku ci abinci tare da dafa ma abinci ka ci za ku yi runguma za ku yi komai abinda shari'a ta hana ku ne kada ku yi jima'i ibtila'i shari'a ina manan shari'a a shar'anta maka a ce ika za karka yi kaza ka san ana da iko a kanka ka san ana da iko a kanka ko to shi kenan shi ne aka ce ka yi ka za ka yi aka ce in ka je maka akwai wani dutse jajjefan shi za ka yi wani dutsen kuma sun banta shi za ka yi ba ruwanka ka ce to dutse da dutse mai bambanci tsakaninsu to ka yi shishigi baka tabbatar da imaninka bai tabbatar da ana ikonka banzu Allah yana da ikonka bane wannan dutsen ka sumbance shi wancan dutsen ka jefe shi dutse dutse to ba duwatsun za ka kalla ba wa ya ce ka yi to shi ne shari'a ke shari'a ke na ko shari'a ko shi ne mene ne taklifanci me taklifi taklifanci nauyi ke sa duk abin da ya danganci shari'a yana da nauyi taklifanci kenan nauyi duk abin da yake da shari'a ne in za ka yi sai ka ji nauyin sha zuciyarka saboda taklifanci ne duk abin da za ka yi ba shari'a ba ne abin da za ka yi duk kai ke da riba shaidan zai zo ya wahal da kai a ciki duk abin da za ka yi shaidan shige da riba zai karfafa gwiwanka an fahimta sai ya karfafi gwiwanka ranka yadda da yi masallaci ne kaza kaza kaza ka ce ga dubu goma ku je na Allah baya yawa baya kaɗan amma aka je aka kira taro aka kira yalla bai kai ne za ka yi lanci kai za ka yi kaza kaza sai ya bada dubu goma sai ya bada nawa miliyan goma haka haka tabi'ar rayuwar take shi yasa in ka zo ba surutu za a yi ta yi wannan waya za ka rike ta awa ɗaya amma ka ɗauki alkur'ani kai karatu minti goma sai ka aje haka tabi'a take alkur'ani takalifanci ne takalifanci ne alkur'ani ba zai taba zamowa da abin wasanni ba abin wasa ko fa ranka na su manzo Allah ce an kewaye aljanna da me utafa abubuwan sha'awa abin da rai ke so shi yasa ɗanka ko ƴarka ko menene su yi kwanta awa ɗaya awa biyu ana chatin ana menene da menene suna bacci ka zo da asuba ku tashi ku yi sallah da me suke tashi saboda ku tashi ku yi sallah ba ku tashi ku yi noma ba fa ba ku tashi ku yi wahala ba fa ba ku tashi ku yi a'a ku tashi ku yi sallah sai ka karuwa ka yayyafa saboda me wannan taklifanci ne akwai nauyi a kai wancan kwafa ya danganci wasanni shi yasa abinda uwarsa ke fara masa ko uban shi yana jin nauyi amma suka fita abokai suka zauna bakin kwalfati suna hira suna tafawa jin daɗi ne wanne ne fi shi sauki to shi yasa ana nuna ma mutane ne ya za a yi a rinjayi kaza ba za a ta maimaita abin da yake faruwa ba ne an fahimta sai a nuna mutane ga yadda za a yi a gyara kaza ga yadda za a yi a gyara kaza ba ana maimaita abin da ke faruwa ba ne yana faruwa ma kowa yana faruwa ma kowa ba haka ba ne ba jami'uhun na filbuyuti wasu na ukulla sha'in gairan nikahi shari'a kenan ku zauna tare gida ku yi runguma amma sai ta zo ta ginda maka kada ka kuskura ka sadu da ita to dan adam kuma ɗabi'arsa ka gina gida ɗakuna ɗari a cikin gidan ka kulle ɗaya ka ce kai an baka izini ɗakuna tasa'in da tara ka shiga leka duk inda kake so ka shiga ka fita amma wannan ɗakin kada ka kuskura to tabi'an da adam sai me nan yake so nan yake so هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي قال الإمام ما لا يتي اتفق أهل العلم على تحريم جشيان الحائض malamai duk sun yi ittifaki a cikin haramun ne mutum ya sadu da matarsa tana haila wa man fa'alahu aliman asa duk wanda ya san hukuncin kuma yayi ya sabi Allah ya saba wa Allah wa man istahallahu kafara wanda ya halatta abinda ya kafirci saboda me zai fada li'annahu muharramun bi nassil qur'ani wannan magana jalayi karkashin ta ba karamar magana bace wanda yayi ya sani ya saba Allah wanda kuma ya halatta yayi me ya kafirce me yasa ya kafirce eh saboda nassin alkur'ani ya haramta abinda nassin qur'ani ya haramta an ka halatta ka kafirci abinda nassin alkur'ani ya halatta an ka haramta ka kafirci to sai yasa sai a yi taka tsantsan ko to shi kenan aka ce kar a sadu da ita tana haila mata yartafi taharim wata matsala kuma suka kawo yaushe ne haramcin ke yankewa wani suka ce jinin na ɗaukewa haramcin ya yanki za ka yi saduwa da ita wani suka ce a haramcin na nan har sai ta yi wanka wannan maganganu shari'a kenan za ka ɗauke su ka maimaita ka haddace ka iya kada ka rena da su yanzu ne ka rena da su saboda mata sun yawa amma da mace fa tana da matukan muhimmanci me tana da matukan muhimmanci sawa tana haila ko ba ta haila an fahimta saboda ita kadai ce tare da kai ita kadai ce ke akwai ita kadai ce ka samu da kyar ta iya ka aure ta ba eh haka ne har gobe kasashen larabawa aure na da wahala a madina wani makoci na gidansu na kallon gida masu kuɗi ne da ya zai aure mun je sai da yanka raguna guda arba'in to aka ce kar a sadu da ita tana haila to yaushe wannan hukuncin ke wucewa malamai suka kari juna ilimi gida biyu suka ce jinin na daukewa al'adanta na cika jinin na daukewa wajen a hanafi za ka yi saduwa da ita wayansu malamai suka ce a'a sai ta yi wanka in ba ta yi wanka ba haramcin na nan a kula da wa'in abubuwa ko ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند اكثر اهل العلم wajen su sai jinin ya ɗauke ta yi wanka abu nau kenan guda biyu ɗaukewan jini da wanka wa huwa qawlu salim ibn abdullahi wa sulaiman ibn yasarin wa mujahidin wal hasani wa ibrahima wa ilayhi zahaba ammatul ulama'i li qawlihi subhanahu wa ta'ala fa iza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah ina mana fa iza tatahharna in suka tsarkaka to shi wani suka ce in suka yi wanka in suka tsarkaka in jinin ya ɗauke kenan in kuma suka yi wanka sai jinin ya ɗauke sai ta yi wanka ai irtasalna wa zahaba abu hanifa ila annahu yajuzu qishyanaha ba'da man qata adamuha li akthar al-hayd qabla al-ghusl ma'ana in al'adar ta cika jinin ya ɗauke to ko bata yi wanka ba za ka kafin ta yi wanka zai iya saduwa da ita an fahimta in mutum ya sadu da matarsa tana haila malamai sun ƙari juna ilimi akwai kafara ko ba kafara waktalafa ahlul ilmi fi wujubil kafarati bi waf'il ha'id suka ce malamai sun ƙari juna ilimi akan wajabcin kafara in mutum ya sadu da mace tana haila فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه أي منكر أنت إن ياسن يسعد ديتا عصى الله يا صابع الله إن كصابع الله استغفاري كي كتوبكم وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والقاسم وعطاء والشعبي وابن سيرين وبه قال ابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي istighfari zai yi ba kafara a kan shi wa zahaba jama'atun ila ijabil kafara wayansu malamai suka ce akwai kafara a kansa bi itiyanil ha'idi wa minhum qatada wal auza'i wa ahmad wa ishaq wa qalahu shafi'i fil qadim da mazhabin shafi'i kenan lokacin yana iraq da ya je masar ya ga abubuwa yadda suka yi sai caccanza wa'yansu fatawoyin ya caccanza shi aka samu canji a cikin mazhabin an fahimta saboda me suka ce haka yace lima akhbarana abdul wahidi ibn ahmad al-malihi قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض يتي من الله فلا ما وين متين ديسا دما تسنا حيلا قال إن كان الدم عبيثا فليتصدق بدينار yace lokacin da ya sadu da ita cikin haila din in farkon haila ne lokacin jinin na sabo yana jajir ko yayi baki ba bai canza ya zama kamar ruwan kasa ba mana in farkon haila ne yayi sadaka da dinari in karshen haila ne yayi sadaka da dinari wa in kana sufratan fa nisfu dinari ko da yake wannan hadisin mawkufu ne ba mawkufi ne ba marfu'i bane qala abu isa hadisul kaffarati fi ityan al-ha'id قد روي عن ابن عباس موقوفا وروي عنه قال إن أصابها في فور دم تصدق بدينار إن فرقون جنين هايلا نيسا دود إتا أتكي سي صدقة دينار وإن كان في انقطاع الدم إن لوكا تند جنين يكي كرشيني فالنصف الدين فنصف دينار تزي صدقة درب دينار وقال قتادة قتادة قتادة ابن دعامة السدوسي يتي دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل in tana cikin haila zai ba da ya samu da ita zai kafarin dinari ɗaya in kuma karshe ne kafin ta yi wanka to sai ba da rabin dinari wa qala ahmad ya tahayyaru baina dinari wa nisf imam ahmad yace an ba shi zabi ya ba da dinari ko rabi wa qala al-hasan alayhi ma ala al-mujami'i fi nahari ramadana alhassan albasari ya ce in ya sadu da matarsa a cikin haila zai kafaran da wanda ya sadu da matarsa cikin azumi da rana zai haka da zaka yi ko ɗan shidda kenan ka yi wanka ko da za ka mutu ne ba haka ba ne ba to haka wayannan matsaloli ne in ka karanta jami'a abi isu tirmizi da sharhi sunan al-bagawi zai tattara maka matsaloli mazhabai ga su kusa ga su gaban ka ka kalla ka karanta ka kari ilimi an fahimta amma fa sai in kana karantawa gida wannan karantawa nan ba zai isa ba in ka je ka rufe littafin sai sati mai zuwa ka dawo a'a sai kai ma ka zauna ka yi gumi ka gai karatu an fahimta wa man lam ka taba ka taba tunanin ma wani zai zo ya ce mutu ya sada matar cikin haila sai ya kafaran wani gafaran wanda ya sadu da matar cikin azumi wanda ya sadu da matar cikin azumi me ya kafararsa me ce ce kafararsa azumi wata ko kaza ko kaza ko kaza to in ka tambaye shi sai ce in ba tsananta musu ba za su yi wasan to za su yi sakaci a ciki shi sa a ƙara an tsananta musu to duk ijtihadat ne abinda ake so ka fahimci المسائل المنصوص عليها والمسائل المجتهدة wa'annan ijtihadi ne na malamai Allah ya saka musu da alkhairi saboda duk yanda kai wata rana zaka samu kanka cikin kana bukatan ijtihadatin nan nasu ka samu wani kai aiki da shi an fahimta eh saboda saboda yanzu yanda aka tarbiyantar da almajirai an cire ladabi a cikin cikin rayuwarsu cikin ilimin su wani babban malami Sheikh Atiya Muhammad Salim babban alkali ne a Makka a Madina a mahkamatin shar'iyya yana karantarwa a cikin masallaci muna zama muna karatu sai ya ce duk sa'an da muka ce muku hukunci kaza ya ce kawo hadisi duk abin da muka fahimta muke hukunci da muka muka muka haddace muke muke iya tuna hadisin shi a wannan lokacin wannan ba ladabi bane kuma sheikh muhammad nasir dina albani shi ma abin da ya fada kenan ba duk abin da muke fada muku muke haddace muke rike da hadisin ba wani ba ta mas'alar kasanta ta zama maka ma jiki ka aiki kana aiki da ita amma sai ka yi tunani ko sai ka koma tun ka je ka nemo inda hadisi ne to amma yanzu sai aka zuka aka zo ahli sunna ai ba bid'a ce ba sunna bane kawo hadisi a kawo hadisi sai ka ce cinikin burodi ka bayar ka karba ka kawo hadisi a hadisi sauki ne da shi lafiya ne kai ko ka san me yake ce ma hadisi kaza bid'a ce in ba bid'a ba ce kawo hadisi kaza kaza ne ba haka ake yi ilimin hadisi ba ba haka taliban hadisi ma farko ana koya musu ladabi ne tukuna kafin ilimin ya samu albarka sai an koya musu ne ladabi da kiyaye kanka da kiyaye halal ilimin hadisi ba ilimin ba ba abin wasa bane kowa ya san tarihin Imam al-Bukhari kafin ya je neman ilimin ma daga niyyar neman ilimi hanya zuwa neman ilimin ya yayi in an manta Imam al-Bukhari za shi koyon ilimi kasan Madina daga Bukhara kasan da suka zama yanzu su ne Rasha daga Bukhara mahaifiyarsa ta tara guzuri ta bashi kuɗi yasa jaka yasa a jihu ashe wani mugun bawa yana kallon lokacin da ta zo ta sallame shi ta raka shi ta zo bayyo za a sa shi mota ko jirgi an fahimci wannan zai bar garin iyayen shi za shi nesa neman ilimin manzon Allah hadisin manzon Allah ga guzuri sai karba ya sa a jihu ashe wani mugun bawa yana kallo da aka shiga jirgin ruwa yana tafiya sai zo yana ta cewa ai ai mishi sata kudin shi ya bata menene da menene sai aka ce to cikin jirgi dai muke yanzu ba wanda zai fita ba kuma wanda ya zai shigo yanzu a caji kowa a ga inda kudin yake imam al-bukhari shi san akwai jarrabawa daga Allah aka fara ana cajewa kafin a kai wajen shede bi kudin haka shi ya saka cikin ruwa ba wanda ya gani ana tafiya wannan mugun bawan ya san in aka zo kan imam al-bukhari za ga kudin aka caje kowa aka caje imam al-bukhari kamar yadda aka caje kowa ba a samu komai ba sai mamakin duniya ya kama shi mamaki ya kama shi aka tafi dai haka sai da aka kai aka je je samu imam al-bukhari don Allah guzurin da mahaifiyarka ta baka din ya kai da shi na ga kashi da ya shi da kudi waye zai dabi waye zai dauki kudi kuma ya abinda ake nema a rabu da imani a rabu da addini a rabu da mutunci a ba haka ake yi ba me ya ake yi ya ake yanzu sai ce ni na fita da niyan zan je na karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa ce masa yayi na ku ce saka shi ne cikin ruwa na rasa shi ne ya rasa ran shi sai kara mamaki kuma me yasa kai haka ni na fita daga kasan mu zan je kasan Madina in karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon niyya ya fara kiyayewa bai je ya fara ba fa na fita daga kasar mu zan je kasar Madina na koyi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a lokacin na bar kuɗin aka zo aka gan kuɗin waje na kafin a tantance a san na wane na ba ta sunan wanda za shi karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je haka cikin hakuri ina kudi kudi ya shiga ruwa ya hakura saboda me ya san inna allaha huwa razzaq ba zai taba yiwuwa ya kare mutuncin addini ya kare mutuncin hadisi manzo Allah kuma Allah ya kyale shi haka ba to tun daga nan ya ce wanda ya hana kanshi ci da sha ya haramta ma kanshi kuɗi da aka bashi sai zai je ma ƙarya ga wajen yin ƙarya gaskiya ne ma gaskiya ce ai amma saboda tuhuma kar saboda bacin kara bata mai suna wannan ne zai je ya karya wannan zai je ya kaza wannan zai je ya wasanni to da shi kenan ya je yana koyon hadisin kowa ya san wahalhalun da aka sha bakwanci ba kuɗi bakwanci ba kowa kuma ana karatun hadisi karshe ya ya zama tun daga zamanin shi har zuwa yanzu rawahul bukhari magana ta kare rawahu muslim magana ta kare an fahimta amma ka zo kana son ka dora ma kanka wahala kana so ka bata ma kanka lokaci kana so ka yi abin da ba zai yiwu ba ka ce wai kai kana so ka gamsar da dan shi'a cewa imamu bukhari mutumin kirki ne wallahi gara kai faman ɗauki dala da goron dutse ba ba ba gammu kuma kai aski wai kana so ka gamsar da dan shi'a cewa imamu bukhari mutumin kirki ne anas mutumin kirki ne abu hurairah mutumin kirki ne wanda suka kalli ula'ika allazina hadahumullahu fabihudahum waɗanda suka kalli wannan suka yi maganganu haka sai ka zo ka ce wai kai wallahi har ka gama rayuwarka ba za ka iya gamsar da kai shi sai dai ka hana shi bata sunan wanda in ya taba kana jin ciwo a ranka amma wai ka gamsar da shi a sa shi aka yi shi kan shi ba gamsuwa ya ba an tilasta mishi ne ya gamsar ya gamsu da kudi kawai ba wani abin da yake ciki sai wannan ba wani abin da yake ciki sai wannan an fahimta ku rike shi fa a hannu fa innahu jibrilu atakum yuallimukum ala hal ballagt ala hal ballagt ala hal ballagt allahumma fashhad ba haka manzo Allah ya ba al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan suna dan rabawa da wasu abubuwa aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum fa ma lam yakun dinu rannan abinda bai zama addini ba ba zai zace shi ko na su ce ai ga kaza ai ga kaza ga kaza amma fa innahu jibrilu ala hal ballagt duk abin da ka gani ana wahala a ciki ana hayaniya din wallahi duk abin da ya zo bayan waɗannan abubuwa ne saboda son duniya ya shiga ciki son duniya ne kawai wa qala qatada dinarun lil haidi wa nisfu dinarin idza asaba qabla al ghusli wa qala ahmad yatakhayyaru bayna dinar wa nisf wa qala al hasan alayhi ma ala al mujami fi nahar ramadan ka taba jin mazhabi mai ban mamaki kamar mazhabin Hassan al-Basri wa man lam yujib al-kaffara zahaba ila anna hadith ibn Abbas la yasihu muttasilan marfu'a wanda yace ba kaffara tuba zai ya astaghfirullah yace hadisin Abdullah dan Abbas din ba marfu'i bane kuma akwai magana akai an gama da wannan mas'aloli guda nawa yau muka yi me ce ce haila ya akai ma kaza menene kaza an fahimta in ya sadu da ita cikin kaza in ya samu da me duk zuwa da waɗannan matsaloli duk lokacin da muke karatu da excess book kake zuwa makaranta ina zuwa gida mu yi sallan lisha in je gida kafin na ci abinci ko na ci abinci ka kwanta kafin yi bacci sai na lakasa duk matsalolin da suke cikin da muka yi yau amma ne za ka aje littafi in za ka aje littafin sai gobe kuma ka zo ba abin da za ka fahimta ka ci amanan addini za a zo ana ɗaya wata za ta shiga wani hali ta zo ta tambaye ka sai kana shakka baka sani ba kuma gashi gabanka yana littafin na hannunka kuma an faɗa maka ya shiga kwakwalwanka amma saboda rashin kulawa an fahimta mutum malam mutum ne da rigar soja yake zuwa yana zama wurin karatu yana ji karatun da ake ya shige shi ya wallafa lissa ya zama babban malami ya wallafa littafi ana cewa askari babu mudaja'atil ha'idi wa mukhalatatiha babin da yazo za a iya kwanciya da mai haila a rungume ayi mukhalata da ita to abinda malam ya faɗa kenan shin malam na da hujja akan faɗar wannan zamu ji ko qala akhbarana abdul wahid ibn ahmad al malihi qala akhbarana ahmad ibn abdullah ibn aymi qala akhbarana muhammad ibn yusuf قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت واتت أم سلمة ما تر منزون الله صلى الله عليه وسلم وإن سنة تارد منزون الله تكين الجنة قالت تتي حبت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة حبت ناي حيلة وأنا الواو سيكتي واو الحال أنا ضمير المنفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر المبتدا بهاك بني با والجملة من المبتدا والخبر سيكتي في محل نصب على الحال na yi haila alhalin kasancewa muna kwance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mayafi daya lullubi daya bargo daya fansalal fa kharajtu minha sai na ja jikina na fita a cikin mayafin da muke ciki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na maza maza na je na canza riga tufan da nake sukawa in ina haila fa akhadtu siyaba haidati falabistuha fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana fisti sai manzo Allah ce kin haila ne anan tunda ta ce sai na dauki rigan da nake sakawa tufan da nake sakawa in ina haila to sai ta yi abinda manzo Allah ya gani kenan to tabbas tana haila kenan ko ko a'a da ta ji nauyin haka ta fita da ta dawo sai ta kewaye sai ta kebe kanta kan kujera tana zaune bata koma ta kwanta wajen ba ko tana kallon kaza ko ta yadda za a yi dai a dauki hankali don yan ta ji nauyi sosai amma wannan fili yake ta fita na je na dauki tufan haila na saka to ai manzo Allah ya san tufan da take sa tana haila sai manzo Allah to in ya sani kuma ya tambaye ta kin yi haila ne me yasa ya tambaye ta kuma litta'akkud ko qultu na'am sai na ce eh ina haila ne haila ce ta zo min fad'ani sai kira ne ce ki zo fa adkhalani ma'ahu fil khamila yace ki shigo ki zo ki kwance ki inda yake da a cikin a cikin mayafin qalat daga wannan mayafin da ita ta shiga ne yau nan kuma zo Allah ne kira ta ya saka ta صلى الله عليه وسلم قالت وحدثتني تبان الاباري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تجي gashi nan tana haila ita da manzo Allah ya ce ta zo ta kwanta suka kwanta suka ga rungumi juna ta ce kuma kana yukabbiluha wa huwa sa'im manzo Allah yana cikin azumi yakan sumbance ta baya bata azumi in kai haka kai yanzu in mazi ya fito fa azumin ka bai bace ba azumin ka na nan wa kuntu tace na uku agtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam ina wanka ni ana damirul fasli wa agtasilu ana yace wa in ala damiril raf'il muttasil atafta fafsil bi damiril munfasil uskun anta wa zawjukal jannata agtasilu na wanka wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shace ai baka san balagan baka san maganar larabci ba agtasilu in zaka yi akafi ka ce ana uskun anta wa zawjuka aljannata kuntu ana wa jarun li min al-ansar haka suka bai fada ba haka ba wan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ina in wahidin min al-janaba ina wanka ni da manzon Allah tare da manzon Allah a mazubi daya wankan janaba sallallahu alaihi wasallam هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مسنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن ياه بن أبي كثير الخميلة ثوب في من صوف له خمل شوف الدعاء زاني زاني to she malam kuma ya dawo dama ya alkawari luga zai warware mana zai kwankwance mana ko zai mana kanikancin luga wa nafisatil mar'atu bi fathin nuni nafisat wa kasril fa'i إذا حاضت انتهي هيلا ونفست بضم النون إذا ولدت فهي نفسا يا سوكي لو إنك يكذبوا قال الإمام رضي الله عنه أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار فغير haramin بالاتفاق wai mutum ya kwanta da matan shi tana haila ya rungume ta amma tana daure da kwarjal tana daure da zani daga cibiyarta zuwa zuwa zuwa gwiwanta yaje ba ba haramun ba halal ne bil ittifaq ko ina aka kari juna ilimi wa ikhtalafu fi ma tahta al izar sai suka kari juna ilimi abin da yake karkashin kwarjalle yanzu rigan nan wannan faukar libas ke nan nan kuma fa abinda ke nan yana sama da abinda ke nan kuma fa jahatar izar da ya ce inda ta ɗaura abinta za a yi rungumar ta ko'ina amma in amma ba za a shiga karkashin izarin ba ko a cire ba ko واختلفوا فيما تحت الإزار فذهب أكثرهم إلى تحريمه خوفا من أن يقع في الحرام yace malamai da yawa suka ce a haramun ne kuma mana zanin ka balle mata zanin ka kuma ko ka sa hannu a ciki kana lalabe saboda wannan zai sa ka je ka shiga cikin haram sai da saboda me suka ce ai manzon Allah ce qala annabi sallallahu alaihi wasallama man rata'a hawla al-hima yushiku an yaqa fi kan ra'i hawla al-hima yushiku an yarta fi ko amma in fa in akwai zanin ta daura zanin ta ga jikinta ko ina ko ina mace tun daga sakar kanta har tafin kafarta wajen jin daɗi haka Allah ya halicce ta kana so ko baka so da daɗi ko ba daɗi ya aka yi haka Allah ya ga dama yayi haka Allah ya ga dama yayi saboda mace tana farawa daga sunanta me mace tana farawa daga me sunanta mace daga nan kyau ke faruwa saboda mace kake so ita Allah ya saka maka sha'awarta to sa'an nan kuma sauran abubuwan da suke da kyau jikin mace shine malamai suka ce maqulun fihi bitashkik ina ma'ana maqulun fihi bitashkik abinda wannan ke gani yana da kyau wannan shi wancan yake gani yana mishi kyau shi yasa ba ittifaki ba amma abinda aka yi ittifaki shine mace kyau ne mace ko zane kyau to sa'an nan wani ga abin da ke mata wani shakkar ta ke wani wani fuskanta wani bakinta wani ido wani kuma duk har zuwa kafarta komai kowa da abin da ya fi mishi kyau shi yasa malamai suka ce maqulun fihi ilimin mantiq kenan maqulun fihi bitashkik an fahimta قال النبي صلى الله عليه وسلم يروى ذلك عن عمر me aka rawaito aka ce kar a shiga karkashin kwarjalle zaninta da ta daura ta rufa ta tawul ne ta daura menene saman jikinta duk zaka amma kada ka shiga cikin kuma fatan jikinka da fatan jikinta daga cibiya zuwa gwiwa yurwa zalika eh yurwa zalika an umara wa ibn umara wa aisha wa huwa qawlu sa'id ibn al-musayyib wa shurayh wa ata wa tawus wa qatada wa sa'id ibn jubair وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم ورخص فيه بعضهم فوق الفرج wayan suka ce zai iya shiga cikin in ta daura tawul ma zai lalaba zai shiga ciki amma kada ya kuskure ya taba farajinta wa huwa qawlu ikrima wa mujahidin wa bihi qala ishaqu wa abu yusuf wa muhammadun yace wal awwalu asahhu an ga yadda ake tafiya cikin ilimi ko in ba an dawo da nuna ma mutane yadda za su fahimci ilimi ba hayaniya fa da fada da kaza kaza kaza ba zai sa a fahimce ka a fahimci komai ba قال أخبرنا أبو الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن كربو دغنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم ال... إن دي كي مؤمنين والله عائشة أورك حركة عائشة با, با أورك بتي والله با مؤمني بني النبي أولى سيمي وأزواجه أمهاته نانا عائشة تنا cikin azwajuhu ko ta fita ciki ko sake ta aka yi manzon Allah ya bar duniya yana kan kirjinta to kuma su kirjin ku an Aisha qalat tace kuntu aghtasilu ana والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب yanzu sai Allah ya wulakanta manzon Allah matarsa da suka sadu da juna suka zo suna wanka suka gan shi ya gansu Allah ya kyale shi haka da arna wa kana ya'muruni fa attaziru manzo Allah yana umurta na yace na daura kwarjal na daura zani yanzu kaman tawul ko zani daga cibiya zuwa kasa kadan fa yubashiruni wa ana ha'id yayi gogayya da ni ya rungume ni ina cikin haila wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun yakan yana itikafi cikin masallaci sai ya miko kansa yace na wanke masa fa aghsiluhu wa ana haidun to abin mamaki kuma wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi da imam al-bukhari da ya rawaito da nana aisha duk ba su ba su da karbuwa wajen ɗan shi kaga baɗan basira ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن جرير عن منصور إيه؟ إيه؟ a'a akwai abin da yake nufi bukhari da muslim sun rawaito shi muttafaqun ala sihhati muslim daga ga inda ya rawaito shi daga wani ne ya rawaito wani kan shi kenan wa arada bil mubashara mulaqat al basharati bil bashara lal jima yace abin da ke nufi da abin nan mubashara din jiki ya gogi jiki jiki ya taba jiki fatar jiki ta taba fatar jiki ba wai saduwa ake nufi ba lokaci yayi lokaci yayi Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani da ba a soke wannan ba ba a shafe ba wa azwajuhu ummahatuhum kuma kowa ya san cewa nana Aisha tana cikin azwajuhu nana hafsa tana ciki dukkan su matan manzon Allah ne to in dai kai mu'mini ne wallahi iyayenka ne in ka ce ba iyayenka bane kafirai ne wallahi kai ne farkon kafiri kai ne ba mu'mini ba yadda za a yi ko wannan ko wannan ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم علينا Yeah.